الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عمنا يوم ثلاثة كو بقي كو تفسكو عدد ترمى na'am ga watan jumada tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in watan turawa muna goma sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun sake haɗuwa don karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari wancan satin mun kwana ne a babin da yake magana akan al'ayyab mutumin da yake aibanta mutane ke kokarin ya ci masu mutunci ya zubar da darajar da Allah ya ba su yau kai tsaye kishiyarsa imam al-bukhari ya kulla mana babi ma a fitta ma duhi babin da ya zo kan yabo kuma ake kururuta mutum ana yaban shi shi kuma wannan menene matsayinsa a addinin musulunci musamman a wannan kakar ta siyasa ko kowa yana so dan kit idan yayi ya ji an kururuta an yaba daga an social media ga an social kowa da kowa to shi wannan yaban meye matsayinsa cikin addinin musulunci ya halatta ake yaban kowa sakaka ko kuma akwai kaidi a wajen yaban ko akwai yadda ya kamata a yaban shine abin da babun zai karantar da mu Imam al-Bukhari a lambar hadisi ta 333 kenan ko darasi na 49 yake cewa babu ma ja'a fit tamaduhi حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا wannan shine hadisin da zamu tashi a kansa abi bakarata shine sahabin da yake riwaya a cikin hadisi din dan kansa ne yake riwaya a wajen shi shi kuma yace yana riwaya a wajen babansa shine abi bakarata yace wani mutum ne aka ambace shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam watakila yana zaune gurin sai aka ba wa manzon Allah labari shi ai ga wani nan ya zo ko ga wani mai kaza zukira inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khaira wani mutum sai ya faɗa abin alkhairi a gurin sai ka ai wannan sune gwarazan mu wannan sune yan gaba gaba waɗannan sune masu kaza ana wa mutum duk irin waɗannan yabo irin wannan yabon ya mai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wai hak kai tanka kalmar wai suka ce ana amfani da ita ne littarahim wa tawajjuh ana yi ne dan a nuna tausaya wa mutum ko an ji mashi zafi anan ne ake amfani da ita wasu suna ganin da wai da wail kamar ma'anar su daya waihun da wailun wasu kuma suna ganin wailun in azaba ta tabbata ce ake amfani da kalmar wai amma lokacin da ka tausaya mutum ya fada wani kuskure ko wani kunci akan ce wai hafulanun Allah sarki ne ita ce kamar kalmar wai da haka ana fada ita don tausayawa ko don jimami sai ce wai haka qata'ata unuka sahibik ka yanke wuyan dan uwanka wannan yaban da kai kamar wuka ce ka sa ka datsa wuyan shi qata'ata unuka sahibik yaquluhu miraran manzon Allah ya ta maimaita hakan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba qata'ata unuqa sahibik qata'ata unuqa sahibik qata'ata unuqa sahibik sai da manzon Allah ya ta maimaitawa ya ga dai alamar kalmar ta shige su ta ratsa su sai kuma ya zo da umarni yace in kana ahadukum madihan la mahala idan ɗayan ku sai yayi yabo ba makawa yaban ya kama dole sai an yi la mahala falyaqul to ya ce ma a hasabu kaza wa kaza ina tsammanin kaza ina zaton kaza mu dai abin da ya fito mana zahiri mutumin kirki eh muna ganin wani kan alhamdulillah da shi ake sallah a masallacin ahlus sunna muna mai zaton saurayi ne mai rukun addini mai kiyayewa wannan idan ya je neman aure kenan ya kuke ganin sa to gaskiya dai bisa mu'amalar da muka yi dan ma'ajin kungiya da ya rike da kaza mana zaton mutum ne mai amana ba zai ci kudin al'umma ba wannan kaga ba ka yanke hukunci kai tsaye kaza bane ahsibu kaza wa kaza ko ahsabu kaza wa kaza duk ana faɗa ko ahsibu ko ahsabu ina tsammani ina zato wata il kaza ne sai ka faɗi kyakkyawan abin da kake zaton akan shi shine yace in kana yara annahu kazalik in yana ganin kamar haka din yake ma'ana ka ce fa kana tsammanin har sai idan ka tabbatar haka din yake to dai gaskiya kyakkyawan zato ina mai kallon mutumin arziki ne idan ya bayyana a zahiri a gurin ka mutumin arziki ne inda zaka mai wannan shaida idan ya tabbata mai amana ne kace to gaskiya dai busa mu'amala da aka yi ta yau da kullum muna mai kyakkyawan zaton mai amana ne muna mai zaton ba zai ci amana ba muna mai zaton ahlus sunna ne muna mai zaton gaskiya mutum ne mai gaskiya wannan idan abin da kake faɗa fa ya bayyana gare ka ina in kana yara annahu kadhalik wa hasibuhu Allah sai kuma ka ce to Allah dai ne mai mai sakamako mai hisabin sa Allah madaukakin sarki ne ma'ana dai abin da na faɗa iyaka abin da nake gani ko nake zato ne a zahiri gundanin haƙiƙanin abin da ke zuciyar shi wannan imanin shi addinin shi haƙiƙanin abin da zuciyarsa ta kunsa wannan Allah madaukakin sarki ne zai mai hisabi an bahi abinda nake mai heda akan shi ba a bahi ba ni dai ba yanke hukunci ne ba wanda zai masa kyakkyawan hukunci Allah madaukakin sarki ne iyaka zahiri na fada iyaka abinda nake tsammani wa hasibuhullah wala yuzakki ala Allah ahadan yace kada kowa ya tsarkake ma Allah kowa wala yuzakki ala Allah ahadan kada kowa ya tsarkake ma Allah madaukakin sarki kowa kada ka ce a ai wani mutanen kwarai ne sun gama lafiya ai alhamdulillah wani ya ji daɗin shi to ai alhamdulillah ya gama lafiya ya ji daɗin shi ina ce makomar kenan kamar kenan kana gaya Allah ba wani option kawai dai ka sahi a cikin gidan aljanna idan aka ce to wala yuzaki ala Allah ahadan a wani ai imanin sa ya kai ai wani irin su ne ɗan aljanna masu halin sahabbai to ba a mutum irin wannan shaida wallahi zaki alallahi ahad a wallahi wani mai amana ne mai gaskiya ne eh wani kai ai gaskiya mai tsoron Allah ne ai kana ganin shi kaga masu tsoron Allah wallahi zaki alallahi ahad ba a tsarkake ma Allah madaukakin sarki kowa da gaskiya abin da na dauko ibnu battal yake faɗi karkashin wani hadisin dalilin imam al-bukhari ma rawaito hadisin da yazo sharhi na bukhari sai ya ce ma'ana hadal hadith abinda wannan hadisin yake nufi wallahu a'lam annahayu an an yufrada fi madhi ar-rajuli bima laysa fihi shine kada mutun ya wuce gona da iyaka wajen yaban mutun da abin da bai da shi kada ka miƙe zaka yabi mutun to da halin da yake da akwai da wanda ba shi da shi ka wuce gona da iri wajen ambatan alkhairi kada wuce gona da iri wajen ambatan mutun fa yudkhiluhu min zalika al-i'jab lokacin da zaka mutun wannan yaban sai ya ji kuma yana jin ya burge kan shi wa yadhunnu annahu fil haqiqati bi tilkal manzila kuma sai ya koma yana tsammani a karan kansa kamar haka din yake yan siyasa in sun yi lotso sun kasa aiki da an samu wani mai social media ya kwarara musu kirari ya wanke su ya gyara sai ya ga shigo gari yana takama ai an faɗa ayyukan shi an faɗa da khairansa sai ya ɗauka ni a karan kansa kamar haka yake to daga cikin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ake yaban mutane dan za su ɗauka haka in suke alhali ba hakan nan suke ba in ba ba hakan suke ba kenan wale zalika qala dan haka ne ma manzon Allah ya ce qatatun zahara rajul ai kun katse mashi baya kun yanke mashi baya ina wasaftumuhu bima laysa fihi lokacin da kuka siffanta shi da abin da yake bahi da shi wa rubama hamalahu zalika ala al'ujub wal kibr hakan zai iya sa mutum ya zama to yana ji da kanshi ya zama to yana girman kai wa alaka bai ila amali wa tarki ziyadati min al-fadl wannan sai ya sa mutum kuma ya dogace ya kasa ayyukan da suka dace ko ya ƙara ko ya rage wajen wasu ayyukan wanda suke masu falala ne masu alkhairi din da dan abin da yana ganin bai isa ba kuma kun zo kun kamba ma kun yabe shi sai ka ce to a dan sai a yama haka kenan babu laifi da yayi ne zai kashe muku naira miliyan 30 da ya kashe naira miliyan 2 sai ji ko ina an ɗauka ana ta kururuwa ana ta yada ai ba a taɓa yin kamar shi ba ai ya yi kaza ine mai kaza ine mai kaza ya ga to in ya ƙara uku ya rage a yarin da biyar sa a jikin sa a hikina a zauna lafiya kan wannan daga cikin illar yi wa mutum yabo kuma yaban ya je ga kunnen shi wani abin da ake gani kenan da haka in har ya kama za a faɗa kar a yi hukunci na yankan wuka a ce hasibuhu wa hasibuhu Allah ko ahsabuhu kaza wa kaza abinda nake tsammani kaza ne da kaza wasu wannan gaba ce na Aisha radiyallahu anha wani lokaci shi ma ta ga wani mutum ya yabo wani mutum irin hanin da manzon Allah ya masa shi ma sai ta masa wannan hani din sai take cewa in kana ahadukum madihan la mahala in ɗayan ku zai yi yabo ba makawa yaban ya kama kaga aikin mutum yayi wani abu ya burge ka yayi da aiki na addini ya dace to aisha sai ta ce idan a ajaba ga husnu amali mri'in in kyakkyawan aikin mutum ya burge ka sai ka ce imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku ci gaba da aiki ku daji Allah yana ganin aikin ku manzon Allah zai ga aikin ku masu imani zai ga aikin ku in dai da gaske kuke dan Allah kuke to ku dage Allah zai ba ku ladan aiki manzon Allah zai yi shaida hiya karantar da wannan aikin mumune ƴan uwanka za su ma shaida a gaban Allah aikin kwarai kake mai ka yabe ba ka ci gaba da aiki fa sayar Allahu amalak wa rasuluhu wal mu'minun sai ta ce wala yastakhifannaka ahadun kada kowa yi wasa da hankalinka kada kowa rena ma hankali eh da haka in mutum so yake ya burge yayi aikin addini ya tafi can cikin dare ya tsaya tsakanin zahida ubangiji ya karanci alqur'ani ya kuka ya shafe ya zo ku yi sallah asuba ku yi wasa da dariya koma dakin sa Allah kaɗai san mai aikata cikin dare amma kada mutum ya zo ma da siffar masu tsoron Allah ya yi duro ya ci goro ya bata bakinsa ya sa alƙabba kawai sai kun sa shi cikin sahun sahabbai cikin mutanen kirki sai tafi can yayi abin da zai Allah yana ganin aikin shi manzon Allah zai ga aikin shi masu imani za su ga aikin shi ma'ana kowa zai yi shaida akan abin da ya aikata in dan Allah ne zai samu in ba dan Allah bane kare rena muku hankali da haka kenan da zaka rike ita ma wannan magana tana na Aisha sai ka zauna lafiya kalau duk wanda ya aiki dan Allah kare damu da shi an yabe a siyasance ne kai a addinance ne kai a abokance ne kai a gidanka kai in dai dan Allah kai karka damu da yaban mutane yaban mutane idan sun ma kamar cika maka wuka suke datsa maka baya suke ko yake ma gadan baya suke Allah madaukake sarki ya tsare mu hadisi na gaba sai haddathana Muhammad قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يثني على رجل ويثريه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mutum wani mutum na yaban wani mutum dukkan su an saka ya sunan shi malamai sun bi ta bin diddigi su gano da wa ake magana amma dai magana ta zahiri gaskiya dukkanin su kamar an saka duk da ibnu hajar yana ganin ya gano wanda ya magana da wanda aka yi maganar a kan shi amma ba magana ta yankon kuka cewa tabbas ne din rajulan yusni ala rajul wani dai na yaban wani kuma dukkanin su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yuqrihi kuma yana kuzuzuta wannan mutumin yana kururuta al'amari shi al-iqra'u shine yace mujawazatul hadd fil madh wal kadhib shine a wuce gona da iri wajen mutum yaban mutum wal kadhibu fihi kuma har a zo da ƙarya a cikin yaban abin ba da bai yi ba a lissafawa da shi wa da almadahu bi ma laysa fihi ko a yabi mutum da abin da ma ma ba tare da shi to ya ji wani mutum na wa mutum irin wannan yabo din yusni ala rajulin wa yusrihi fa qala an-nabiy sallallahu nabiy sallallahu alaihi wa sallam sanan mai tsira da mutum tabbata a gare yace a halaktum kun halaka shi aw qata'tum dhahra ar-rajul ko kuma kun yanke bayan mutum din kusan dai hadisin wancan ne da ya gabata da wancan da wannan dukkanin su kusan sharhin su guda ne yace haddathana muhammad haddathana qabisa qala haddathana sufyan an imran bin muslim an ibrahim at-taymi an abihi qala kunna julusan inda umara fa asna rajulun ala rajulin fi wajhihi muna zaune wajen umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya kara mai daraja ya kara mashi yadda eh sai wani mutum ya yabo wani mutum kwatan kwatan yadda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka yaba din yana nan mai yaban yana nan dukkanin su a gaban Umar dan Khattabi fa qala sai yake cewa aqartar rajula aqaraka Allah a ƙarkar rajula ka katsa hanzarin mutuma a ƙarakallah kai ma Allah ya katse maka naka hanzarin ya mutum yana abin arziki yana abin addini kuma ya kaba kake tallata shi cikin al'umma ka katse mashi hanzarin shi wataƙila idan ya tahi yin aiki idan mai tsoron Allah ne mai takatsantsan da kuma sai ya fara jin tsoro kada fa wannan abin ya zamanto riya za ta shiga ciki kare zamanto dan mutane nake kamar ka katse masa hanzari ne ina yake cewa a ƙartar rajul ka katse masa hanzari a ƙarakallah kai ma Allah madaukakin sarki ya katse maka naka hanzari din al'akru wani malami ya dauko ma'anar al-qafaru sai yake cewa ana karantawa ne bil fathataini da ainun da qafun dukkanin su ana musu fatha sai yake cewa an taslama ar-rajulu qawaimahu ko qawaimuhu min al-khawf shine kafafuwan mutum su yi sanyi saboda tsoro da abin da ake kira al-aqr idan mutum ya firgita ya zazana bai ankara ba zai ji kafafunsa sun yi sanyi kamar ma ba zai iya yin gudu ba ko kamar sun kasa daukar shi irin yadda bahaushe yake faɗa wannan kaba ita ce ake kira al-aqr wakila wasu suka ce huwa an yafda'ahu ar-raw'u fayadhashu wa la yastati'u an yataqaddama aw yata'akhkhar ine mutum tsoro ya higehi ba tare da ya ankara ba irin tsoron nan da kafi daya fayadhashu sai zaman to ya rikice wa la yastati'u an yataqaddama aw yata'akhkhar ya kasa yin gaba ko ya kasa yin baya ine abin da ake kira al-aqru da haka to aqartar rajul kamar ka kafe masa hanzari yanzu nan gaba ba balle bane ya ci gaba da irin abin da yake aikatawa ko ya zama to yanzu sai ka sa ya kalla ya sake cizawa kan ya aikata aiki wata ƙirriya za ta shiga wata ƙilba za ta shiga ba ina ce mashi a hartar rajul a karaka Allah sai malamai suka ce to me sa Umar dan Khattab ya masa irin wannan addu'ar ko ai kamar addu'a ce mummuna ko wanda muka wuce a baya ba a yi sai suka ce wata ƙil saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa idan mutum ya yabe ku a gaban ku to ku watsa ƙasa a fuskar shi za mu zama da hadisan a satin gaba insha Allah ta'ala to daga ciki shine a taka birki kar ya meka irin wannan hili aka taka a mutumin birki wannan mutumin da kake yabo ne ba kake ka soke shi akan addini domin mu soke ka akan duniyar ka ya fi zama maka lafiya a ƙartar rajul ka kashe mutum a addinance ne tunda abin da ya tsakaninsa da ubangiji ne ayyuka ne da yake tsammanin lada kuma ka sa komai abin da zai sa shi kwan gaba kwan baya akan addini ne a ƙarakallah kai ma Allah ya ma da baibayi wajen rayuwarka ta duniya da haka kenan in ka ji ba daɗi to sai ka yi gata ka tsantsan wajen yadda za ka yi ba al'umma kenan har yanzu yabo a cikin addinin musulunci ba sake ke ba kaidi ba da haka duk wani ka da za ka yi ba ka tabbatar abin gaskiya ne abin da ya fito fili ne wani a siyasance ne ko a zamantakewa ne abokinka ne abokinka ne ya kuke tare da wani kake a'a ai wane a zamanin da gaskiya babu ya ci ai kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kuma ƙarya ka hika to ka kashe shi ka yanka masa bayan shi kuma a da Umar dan Khattabi kai ma a tsaraka Allah Allah ya katse maka hanzari a duniyar shi in zaka faɗi abin da ka tabbatar kana da yaqini akan shi shi ma karka yanke yanka na yankan muka ka ce ina da yaqini tabbas kaza ne a'a ahsabu kaza ko ahsibu kaza ina tsammanin kaza da kaza wa hasibuhu ala Allah wala nuzakki ala Allah ahada wannan sa kenan za ka tada hatta irin jami'o'i da da ba a ɗaukar mutum sai an ba da tazkiya da idan za a ɗauke ka a jami'a islamiyya sai an samu wani malami da su ɗan saudiya sun san shi sai rubuta takarda ya yi bayani akan halayenka tunda su ba san ba kowa za ka je daga najeriya kan su je su ba ɗan shi a yi karatu da kuɗinsu da abincinsu kuma ya zo ya yaƙe su kada ba su sa mutumin ɗan bidi'a ne ba addini yake da buƙata ba ya je karatunsa kuma ya zo ci gaba da bidi'a shi so ake wanda zai yi karatu ya karanta sai a ce to wani mun san shi je ka karɓo takarda a gurinsa ya baka shaida cewa kai mutumin ƙwarar da sai in baka karatu da aka gaba wajen wani ban su cike maka ya suke masa eh wannan muna tsammanin kaza ne halin shi kaza ne da kaza ne ɗalibi ne mai ƙoƙari mai juriya mai kaza mai kaza ta faɗa amma ƙarshen da sun sa wala nu zaki alallahi ahada amma fa ba ma wanke shi ne a wajen Allah madaukakin sarki abin da ya fito mana fili muke tsammani haka wannan yaron yake amma wala nu zakki ala Allah ahada ba ma nufi har a wajen Allah mun wanke shi abinda muka faɗa ɗari bisa ɗari shine gaskiya wannan kenan abin da ya fito fili ake magana a kan shi Allah ya samu dace yace haddathana Muhammad qala haddathana Abdul Salam qala haddathana Hafs an Ubaidillah an Zaid bin Aslam an abihi qala sami'tu Umar yaqulu naji Umar dan Khattab yana cewa al-madhu zabhun yabu in kane duk wanda ya yabe ka ya yanka ka kowa ya yabe ka ya yanka da haka in kai ahlus sunna ne kana riko da sunna kar ka bar mutane suke yabanka akan ta ka a gaskiya masu rikon sunna fa a garin nan irin ku fa sai dai eh ta ka masa burki ai gaskiya yadda kuka dage wajen yin kaza da kaza ta ka masa burki ai gaskiya babu mai amanar ka ai duk kungiyar nan kaza da kaza ta ka masa burki ai babu mai cika alƙawarin ka ai da kai kaza kai kaza ta ka masa burki saboda in ka bari ana ma yaban wannan toyon kaka ake almadahu zabuhu qala muhammad dai malamin da yake cikin riwayar shine musamman na farkon da albara da barka yake ta hadathana muhammad to malamin da sai yace ya ani idan qabila yana nufin shi wanda ake mai yaban idan ya karbi yaban ya rike a matsayin ya isa to wannan shine ake nufi kamar an sa wuka ne an yanka shi haka din da kake da kyakkyawan aiki kake da ayyuka na kwarai kai su tsakani da Allah madaukakin sarki kar ka bari al'umma ta shigo cikin aiki da an fara yabo ta kabarki ka ce a'a kai dai mana addu'a Allah ya sa dan Allah miki Allah ya sa ya shiga kuma Allah ya sa mu tabbata muna ki aka da labari Allah madaukakin sarki yana faɗa zuciyar dan adam ko manzo Allah sallallahu ya faɗa zuciyar dan adam a hannun ubangiji take yana juya ta yadda yake so ga ma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ko sabbit qalbi ala dinika Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai zama to a wayance kamar ture yaban kake ba ka so a karɓi wannan yabo din a barka tsakanin ka kai da ubangijin kuma haka ya kamata mumin ya zama to duk yadda yake akan aiki ya zama to yana ɗari ɗari wai da an karɓa ko ba a karɓi wannan aiki din ba ya dace ko bai dace da wannan aikin ba har ya zama to ka sadu da Allah madaukakin sarki kar ka bari ya dan mutane ya rufe maka kunne Allah ya sa mu dace da haka bisa babin da muka karanta da hadisai guda hudu ko hadisai guda biyu da asari guda biyu da Umar dan Khattabi kenan ya kamata mu saku ba suna mu wajen yaban junanmu a hadisancen kenan ko bai dace ba na'am kwata-kwata sai an yi taka tsantsan ko na'am da za ka taka tsantsan ɗin na'am abin da ya fito zahiri kuma ka yi magana ta zahiri a kanta kuma karka yanke hukunci na kai tsaye a kanta ina tsammanin ka eh wata kofar fa na Ana kuma kada a gaban mutum.
kar a yi a gaban mutum na in an yi a gaban mutum fa Za a iya sa masa wannan
za a iya sa masa girman kai ko ya zama to mai jiji da kai madadin dagiya da zai sai ga ai haka ma ya isa shi a yi dan abin da nake wa mutane sun gani sun yi ba to ai haka take an samu matsala kenan misfot ko ɗaya ya shiga to idan kuma kana da yaƙini fa mutum in ka yabe shi ba abin da zai faru na babu laifi a gaban ka ko to ya ne ma'aunin kuma za ka gane ta ɗan ba laifi na ɗaya ne sai ya za a gane ma'aunin ba laifin to na'am eh eh ya
ya ma kawai labarin da yake bada daga baya fa a zuciyarsa ne yace yau sai na wuce abubakar siddiq ya kawo rabin dukiya ya koma gefe a zuciyarsa ne ba duk ba duniya biya ba sai daga baya ne da muka samu labari da abubakar an kaɓa bai ta kai tattaro dukiya ban za Allah da ya ga yawanta sai san da matsala sai ce kai ka bar wani abu a gida ya ce ai gaba ɗaya sai na tattaro mai kabar musu yace na bar musu Allah da manzon shi a zuciya sai yace to na san daga yau na daina rigingeniya da wannan mutumin duk abin da muka tsira sai ya wuce a zuciya shi daga baya yake ba wa duniya labari ga yadda ma muka yi a wajen tsirarre ne da Abubakar Siddiq ya wuce ba za a kamo shi ba lalle bane kenan a gaban shi da haka to waye mai karfin imanin da za a iya yaban shi ba matsala na ba matsala to mu karanta wannan babin mu ga ko akwai matsala ko babu ko na'am yace babu man asana ala sahibihi in kana aminan bihi imam al-bukhari yace to babi wanda ya yabo ga abokin shi idan yana da aminci akan abokin abokinka ne kana da aminci ko ka yabe shi ba matsalar da za a samu wannan babu laifi ka yabi wannan mutumin din imam al-bukhari yace haddathana muhammad قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla da mutum kamar Abubakar lalle Abubakar ya kai mutum Abubakar ya cika mutum ana ga ai kamar ya huce ko lalle Abubakar ya kai mutum radiyallahu anhu yace ni'mar rajulu Umar ma dalla da mutum kamar Umar Umar ɗan Khattabi ya kai a yabe shi ya kai a jinjina mashi kuma duk suna zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajul Abu Ubaida ma dalla da mutum kamar Abu Ubaida Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla ya kai mutum ya cika mutum ya kai a yaba mashi ni'mar rajul Usayd ibn Hubayr yace ma dalla da mutum kamar Usayd ibn Hubayr ni'mar rajul ثابت ابن قيس ابن شماس نعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن الجموح نعم الرجل معاذ بن جبل sai da manzon Allah ya siffanta mutum bakwai dukkanin su suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madalla da Abubakar madalla da Umar madalla da Abu Ubaida madalla da Usayd ibn Hudayr madalla da Sabit ibn Qais madalla da Mu'az ibn Amr madalla da Mu'az ibn Jabal sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mutum bakwai kuma duk yaban su yake kuma ƙarshen yabo da za a samu mun san wai Abubakar insha Allah ba mu da matsala akan Abubakar game da tarihinsa da gudunmuwar da ya bawa addinin musulunci haka Umar dan Khattabi tarihinsa ya wuce sai an gaya wa duniya har arna sun san Umar dan Khattabi har shedan ya san shi ino da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kuma daga cikin yabon mutum akan fuskar shi yake cewa ai kai idan ka biyo hanya shedan ya fito hanya sai ya canza hanya wannan ai tace karshen yaban da zaka wa mutum wannan yake ga maka ba ta inda shedan zai zo kai ya gaza umar dan khattabi kai ne wata kil kana bacci ko kana sadaka ko kana sallah zai zo shi a hi hanya ma ba sa hadawa kai ka taho kofar arewa hi ya taho ta fada kafin wazira ko jannati ya kauce kai ya samu fada da zai shiga ba yadda za a yi sai kitibus iya bu hagu iya bu dama kiliya ba a kiliya da shaidan da Umar dan Khattab haka wannan ita ce karhen yaban da zaka wa mutum a gaban shi yau na samu garanti he dan bahi da komai a kaina haka mace za ka yi kamar kana da garantin gidan aljanna ke wata kalma ta ga har ya rubuta a status ni fa na fi karfin shaidan ko eh to haka Umar dan Khattab an bashi wannan certificate din kuma lafiya kalau aka zauna kuma haka lafiya kalau suka gama da duniya din Abu Ubaida ibn al-Jarrah abin ibn a cikin sunan sahihi Amir ibn abdullah ibn al-jarrah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aminu hadhihi al-umma shine babban amintaccen wannan al'umma din in magana ce ta amana da aminci to in ka samu Abu Ubaida ibn al-Jarrah ka cika wannan magana shi yasa ya sahi a cikin hima nagartattun mutane cikakku ahadul ahadul asharatul mashhud lahum bil janna yana cikin mutane goma da manzon Allah ya musu bushara da gidan aljanna wane filjanna wane filjanna wane filjanna na cikin goma sai ce wa abu ubaida aminu bin al-jarrah aminu hadhihi al-umma yace har da abu ubaida wanda yake amintaccen wannan al'umma ne shi ma na cikin gidan aljanna to ne da yake ta adlu asharu muhalla mubashiruna bil janna yana cikin mutane goma da manzon Allah ya musu alƙawari da gidan aljanna an yakin badar da hi an yi uhud kusan dukkan yamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ta biyu zuwa Habasha lokacin da aka yi yada addinin musulunci aka bu aka ci Madina duniya ta zama ta musulmi kowa aka tura shi gurin sa ya fara aiki an samu aiki an kare NCE an kare digiri ofa ta zo hannu an latsa kayan NPC ko wata illar rabanu ko wane ne za ga kamannin mutum sun dan canja saboda duniya ta yi daɗi yanzu zai mori kuɗin sa zai huce wahalar shi ko za a sami gida mai kyau a ɗan yi tiles a ɗan samu gado a yi aure a yi kaza ko a ɗan fasa kwai biyu ko uku ne da safe a sha shayi da madara dole za a samu canji a cikin rayuwar mutum to Umar ɗan Khattabi yana Madina yana mulki shi Abu Ubaida yana ƙasar Sham Umar ɗan Khattabi bai tashi shi haɗuwa da Amir ibn al-Jarrah ba sai da aka ci Baitul Maqdis da yaƙi Umar ɗan Khattabi yazo zai karɓi kulliyar bude a nan ne suka haɗu da Abu Ubaida da ya umar ɗan katsabi ya gan shi ya ga irin yadda yake rayuwa ya ga yanayin jikin shi wa ma huwa alaihi min shiddat al'aish kana kallon sa ka san cewa rayuwar akwai tsanani bai tinkari duniyar ba har yanzu yana ruko bai ba ta daɗi ba daɗin da ya zo bai buɗe ba kawai ya ce zai more wa duniyar sai umar ɗan katsabi ya ce da shi kullu na ghayyaratu dunya ya ce mu duka da duniya ta juya duk wanda suka samu budi suka samu kudi sai da ka gani sai a gani a cikin su yace kulluna ghayratu dunya ghayraka ya abu ubaida ya aba ubaida yace banda kai abu ubaida ni duk wanda na gani da ya samu daula sai da naga canji a cikin shi yanayin ka sabai canja eh da in yana sa latres na dan 1300 da waya za ka ga yanzu ya koma yana zaɓar shadda mai kyau mai kyalli ko ana yi mata guga da starch eh a duba gizna ko a duba takalmi mai kyau eh sancho ko sancho ke ko ne eh turare he ya zaba kana gani zaka san alama ce ta ne an samu juyi ko ba laifi bane ba wa amma bi ni'mati rabbika ba hadis kuma Allah ma yana so in ya ma ni'ima a ga tasirin ta a jikinka to amma Allah ya ma ni'imar in baka bata ba kai ban hana kai yin addini ba ba ku a zargin mutum akan ta kuma to shi bai yadda ba duniya ta juya yadda ya tuko da rayuwar haka ya miki akan rayuwar wata kira aka bashi kuɗin ko ya samu kuɗin sai ya sadakar ba ta bi bane in aka bashi kuɗin sai ya sa anan inda zai samu a jarin sa na lahira a kawuncin sa na lahira kullum tagawa yake ya bar morewa ta rayuwar duniya sai ce na rantsa da Allah kowa sai da duniya ta canza shi banda kai Abu Ubaida to kaga yanzu wannan wani yabo ne har ya Umar dan Khattabi ke mashi a fuskar shi wanda manzon Allah ya ba ba a samu matsala ba Umar dan Khattabi ya bihi ba za a samu matsala ba wato wufiya fi tsa'una amwas ko daɗa wannan annoba da aka yi wanda ake kiranta amwas a wannan shekarar Allah madaukakin sarki mashi rasuwa wanda ya sallace shi Mu'adh ibn Jabal ne ya sallace shi Imam Mu'adh Jabal a cikin annobar ya rasu bayan wanda ɗin ya rasu ya mai sallah Mu'adh ibn Jabal ya rasu za mu tada tarihin sa a ƙarshe wanda da yin Abu Guzahin Abu Ubaidah ibn Darrah Usayd ibn Hudayr shi ma da aka yi ba a cikin hadisi din ana ce masa Usayd ana ce masa da Hudayr dukkanin su tasgiri ne Ibn Sambak Ibn Atik al-Ansari sahabiyun jalil babban sahabi ne wa kana ra'isul aus ya mabu'at shine shugaban aus mutanen madina kashi biyu ne akwai aus akwai khazraj ko to mutanen kabilar aus gaba ɗayan su kalmar usayd ibn hudayr suke saurare wa min ahsanin nafi sautan bil qur'an yana cikin wanda suka fi kowa daɗin murya wajen karanta alqur'ani cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahadun mashahudi lahum bil aqli wa ahadun nuqaba yana cikin wanda aka ba su shaida cewa hankalinsu ya cika in sun ma tunani za ka san akwai tunani a ciki. Eh, wa ahadun nuqaba yana cikin wanda suka wakilci kabilunsu lokacin da za a yi bai'atul aqaba da za a wa manzon Allah mu bai'a ya koma Madina to wannan mutanen goma sha biyu da aka zabo suka yi mitin na cikin ƙarshen falo da manzon Allah to shi Usaid ibn Hudar yana cikin shi an yakin Badar da hi dukkanin yakukuwa da aka yi a bayan Badar an yi da shi Usaid ibn Hudayr abubakar siddiq yana girmama shi duk wata matsala da ake da kusan ibn hudar yana magana to abubakar ya taka birki bakin nan ake tsayawa yukrimuhu wala yuqaddimu alaihi ahadan baya gabatar da kowa akan shi inda yace ga ra'ayin ya fada to abubakar baya tsallake ra'ayin shi eh wa yaqulu innahu la khilafa indahu sai ba a wa abu ubaida sa'a usaid ibn hudar sabani inda ya faɗi ra'ayi to ra'ayinsa a ganza an kare kawai shikenan kurun kurun an je safarin kot kenan ko kotun koli ce a wajen abubakar inda ya magana ta abubakar ya kare wannan magana ba a tattauna ta mata bil madina shi kuma a garin madina Allah masa rasuwa shekara ta 20 aka birne shi a makabartar sahabbai da ake kira makabartar baqi'a sai kuma sabit ibn qais ibn shammas shi kuma shi ma mutumin madina ne amma shi kuma dan kabilar khazraj wa kana sabitun khatibul ansar wa khatibun nabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wa sallam shi idan ana jawabi duk wanda ya kawo gayyata ko wani abu to wanda zai miƙe yi magana a madadin mutanen Madina Sabit bin Qais yake magana a za madadin mutanen Madina duk abin da kuke da bukata in ya miƙe yayi bayani to ya gamsa eh kamar mai magana da yawun jam'iyya kaza da yawun jam'iyya kaza ko magana da yawun kungiya ko ma'aikata kaza to shi ma a zamanin da akwai mai magana da yawun ni ne PRO kenan ko ko spokesperson to shi ma mai magana da yawan mutanen Madina baki ɗayan su Sabit ibn Qais ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan karɓar musulunci in ana so a yi jawabin da ba shi yake so yayi ba yana gabatar da Sabit ibn Qais ta yi magana madadin in ya miƙe yi magana kuma sakon zai zo yadda ake da bukata kama kana Hassan sha'iruhu yadda ya dauki Hassan a matsayin mawaki haka ya dauki Sabit ibn Qais a matsayin mai magana da yawun shi min kibarin sahaba yana daga cikin manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin shi ma wanda manzon Allah ya mai albishiri da gidan aljanna tun yana rayu an ce mutum ne da yake jahuriyu sauti in yana magana darara zaka ji magana shi a sama haka haka Allah ya yi shi wata rana sai Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani ya alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun shi wanda yake daga murya saboda muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rusa aikin sa ne ba tare da ya sani sai ya tsammani ai wannan ayar saboda shi aka saukar da ayar shine mai kaifin sauti shine mai murya darara a sama kuma yace ya faɗa ya fito nawa a gaban manzon Allah ai tana sauka kawai fara rusa kuka ya rike kanshi ya zauna a gida manzon Allah ya fito ba Sabit bin Qais ya sake fitowa ba Sabit bin Qais ya sake fitowa ba Sabit bin Qais yace a ji a neman wannan labarin Sabit bin Qais me yake faruwa da shi aka ji aka same a gida ya kifa kai da gwiwa yana kuka sai manzon Allah na tambayar ina labari me halin da kake ciki yace wallahi sharri ne na riga na gama daga murya a gaban manzon Allah dan haka aiki na ya lalace zan fada cikin mutane ɗan wuta a kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda sabit ibnu kayyim yake tsammani manzon Allah ya ce ku koma ku zo da shi ku koma ku ga masa kar ba abinda yake tsammani bane yace wallahi yana tsammanin akan sa ayar wannan ta sauka manzon Allah yana turowa yana maidawa yana turowa yana maida na kare ne ce ku je ku ga mishi wallahi baya cikin yan wuta yana cikin yan aljanna sanan sabit ibnu kayyim yake tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ayar ba da shi take magana kuma tun daga ran nan ya ƙara sauke sautinsa ba zai taɓa yadda ba ko da halittarsa ce ta ɗaga sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isa yana cikin da aka musu bishara da cikin aljanna amma ba cikin asharatul mubashiruna bil janna ba dai kun mutane da aka musu albishara da aljanna banda asharatul mubashiruna akwai da aka musu bishara da dai kamar Hassan kamar Husayn kamar Khadija Allah yana mata albishiri da wani gida a aljanna la sakhaba wala ta'aba fihi ko kamar shi wannan wa take da suna Sabit ibn Qais kamar okashatu da ake ta sabaqata biha okasha akwai da ko mutane da an musu bishara da gidan aljanna wastashhada bil yamama ya rasule a yakin yamama bacin rabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka yi ta ci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa a yakin ya rasu yaga arna sun dara sahun musulmi yace na rantsa da Allah ba haka muka yi yaki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba arna su bude sahun mu yace wallahi ba haka muka yi ba ya yi kabbara ya mai faɗe mai wata irin kalmar da un musulmin ta faɗa ya ce Allah ba ni da ba ni ba abin da waɗannan suka aikata arna ina neman uzurinka akan abin da waɗannan suka aikata musulmi yawa kansa hanibi irin da ka koya kansa kalmar shahada ya shafa turare da waya ya hirin tafiya gidan aljanna ya danna cikin sahu ana tsara yana tsara har sai da musulmi suka ya kara musu kwarjini suka iyo Allah ya kaddara ya shahada dai a cikin wannan yaki da ya rasu wata riga ya sa mai tsada a filin yakin sai aka samu wani mutum sai ya ɗauke rigar da dare yayi sai sabit ibn qais ya zo same shi cikin mafalki sai yake cewa rigar da naji yaki da ita wane ya ɗauki ya kai ta guri kaza ya binne ya rufe mata kaza ka je ka gaya wa Khalid ibn al-Walid a je gurin a tono ta a kai wa Abubakar Siddiq kuma ka gaya wa Abubakar Siddiq da wane da wane cikin bayan da na bari na yanta su wane yana bi na bashi a biya mu ba mafalki ba ne karka ɗauka mafalki ne ka isa da aka mutumin yana miƙewa na gaba ko a gurinsa ya je ga Khalid bin Walid aka tona gurin da aka bada labarin rigar da ya ga ta nan an ɗauke an binne aka ɗauko da aka suka ɗauki rigar suka je suka ga Abubakar Siddiq ga abin da Sabit ibn Qais ibn Shammas ya faɗa kuma ga wasiyar da ya bada Abubakar Siddiq ya ce da wana da wana wanda ya ce a yanta a ba su yanci bahin da ya ce a biya masa da wana da wana a biya mai bahin aka biya masa bahin aka ce shine kadai wanda ya wasiya a bayan ya mutu kuma aka ɗu wasiyarsa aka zartar da ita ine sabit ibnu kaysa na manzo Allah ya ce lalle mutum ne ya cika mutum ni'mar rajulu mu'az ibn amru ibn al-jamuh shi ma dai dan khazara ne da shi aka yi bai'atul aqaba ya je badar shi da baban shi ya je badar shi da baban shi kuma da shi din da mu'az ibn afra sune suka kashe abu jahal a yakin badar da aka yi su waɗannan guda biyu ɗin mu'adh ibn jabal babban malami ne mai falala salihi ya musulunta tun yana ɗan shekara goma sha takwas an yakin badar da shi an yi uhud da shi an yi handak ka duk ya kuko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi da shi yana da hadisi 157 muttafaq alaihi guda biyu ne a muslim yana da hadisi guda ɗaya imam al-bukhari ya rawaito hadisi guda uku nasa sauran hadisan suna wajen malaman sunna ya rasu da yana ɗan shekara talatin da uku yana cikin mutane wadda suka haddace alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan sahabban guda bakwai da da biyu da ba da tarihin sa bada waɗannan biyar din dukkanin su sai da manzon Allah yake da yaqini akan imanu sai bai su madalla da wana wana ya cika mutum madalla da wana wana ya cika mutum madalla da wane wana ya cika mutum ni'mar rajulu mu'adh bin jabal qala sai manzo Allah ya ce wa bi'sar rajulu fulan in kana neman mutumin banza kuma wane ne wa bi'sar rajulu fulan in kana neman mutumin banza wane ne shi ma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutum bakwai an ki faɗa sunayensu ne saboda kofa ce ta tuba sa iya tuba sa iya gyarawa wata kin suna cikin sahabbai wata kin suna cikin musulmi wata kin suna cikin arna wata kin suna cikin yahudawan gari madina wata kin suna cikin kristoci wata kin suna cikin a arab kenan ko da haka dai manzon Allah bai faɗi kowa ba sahabbai dai sun san suwaye wata kin an bada kofa ne an saka saboda mai yawa sun tuba sun gyara da haka za su dawo cikin mutanen kwarai Allah ya sa mu dace da waɗannan bakwai din da aka yabe su dukkanin su ana da yaƙini ne akan imanin su babu da abin da za su canza mai yi wannan sharhin littafin ya faɗi magana akan abin da za a iya ban mutum da abin da ba a yi shi ba shi asalin mai sharhin littafi ɗin kenan zan faɗi guda biyu cikin abin da ya faɗa malamai suka ce ba a yaban mutum a kan shi a gaban shi eh an almar hamal hiyun anhu yaban mutum ba a so idan ya kasance akan me za a yaban idan kana almar bil imani wal ittiqai aw al ihsani wa amsalihah in dai zaka bada shaida ne akan imani mutum ba a yaban sa da imani ba a yaban mutum akan taqwa ba a yaban mutum akan ihsani wannan abu ne da yake cikin ƙwaryar zuciya Allah madaukakin sarki ba kan sa sani da haka duk yadda kake da aminci akan mutum kada ka bada garanti akan imanin shi kada ka bada garanti akan taqwar shi kada ka bada mutum garanti ka ce ai wannan mutumin muhsini ne yana cikin muhsinun wannan ba a mutum shaida akan wannan Allah madaukakin sarki barwa kan shi sani haka nan ba a yaban mutum akan abubuwan da suke na shari'a ne na zahiri kar ake yaban mutum akan yawan halartar sallar jama'a da yawan sallah da yawan azumi saboda su ma kofa ce da riya za ta iya fadawa cikin ayyuka amma a dunkule a dunkule mutum ana tsammanin shi gaskiya mutum arziki ne mai kula da ibada wannan babu laifi kamar da muka wuce a baya wallahu ta'ala a'lam hadisi na karshe da zamu kwana akan sai sai haddathana muhammad قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد ابن فليش فليش قال حدثنا أبي أنا عبد الله بن عبد الرحمن أن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت عائشة متمنى الله صلى الله عليه وسلم تسير استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متنغاني بإسو زي شبه وجمع الله صلى الله عليه وسلم faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wane yana ma sallama sai manzon Allah ya ce bisa ibnu al-ashira tur da shi a matsayin dan uwa wane yana sallama ya ce ka me za a yi da shi a duk wanda yake gurin zai tsaya ga cewa to wannan waye zai shigo ko me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan kalma ya ce ka me za a yi da wani bisa bihi ko bisa ibnu al-ashira falamma dakhala da ya shigo inda manzon Allah ke zaune hashya lahu sai manzon Allah ya saka mashi fuska wan basata ya mai murmuhi da dariya da wasa da dariya da komai manzon Allah mai haba haba shine kalmar hashyu wan basata ya saka mashi fuska sosai falamma kharaja da wannan mutumin ya fice falamma kharaja rajul ista'adara akhar sai wani mutum na daban shi ma sake zuwa gidan manzon Allah sai assalamu alaikum ina neman izinin shiga ƙala sai manzo Allah ya ce ni'ima ibnul ashira madalla da shi a matsayin aboki madalla da shi matsayin dan uwa kai ai wani ya cika dan uwa falamma da khala da ya shigo lam yanbasit ilahi kama basata ila al-akhar manzo Allah bai saka mai fiska ba kuma kamar yadda ya saka wa na farkon na farkon ya kushe shi ya saka masa fuska nabi manzo Allah ya yabe shi amma bai saka masa fuska ba ba ai haba haba sosai ba ba ai wasa da dariya sosai da shi ba walam ya hisha lahu ko walam ya hisha ilaihi kama hasha lil akhar bai masa haba haba ba irin yadda yawa da farkon haba haba balan ma kharaj wani mutumin ya fice Aisha sai ta yi mamaki wani kai magana akan halin shi amma ga hina an yi haba haba an yi wasa da dariya watakila an tattafke ko wannan kuma da ya shigo ga hadiya banda ya kamata ka masa na mutanen arziki an yi amma kuma zancen naku kamar dari dari haka kuka yi zancen da shi don akwai abin tambaya aisha sai ta ce ƙulta sai na ce ya rasu da Allah ƙulta ni kula ne ma ƙulta ka fa gayawa wane abin da ka ce a kan shi kun ma hahashta ilaihi sannan kuma sai ka mai haba-haba ka saki fuskarsa aka yi wasa da dariya wa ƙultu ni ko wa ƙulta ni kula ne ɗayan kuma ka ce masa ma ƙulta abin da ka faɗa a kan shi na alkhairi walam araka ko walam araka sana'ata mithlahu amma ban ga ka mai kamar yadda kawa na farkon ba kala sai manzo Allah ta ya Aisha Aisha inna min sharrin nasi wanda yafi kowa sharri cikin mutane manittuqiya li fuhshihi ina da mutane suka kaurace mashi dan alfashin shi shino da mutane suka kaurace masa dan mugun harshen shi ina da mutane suka kaurace mashi dan mugun halin shi wara duk da yana da aibu yana da matsala na faɗi aibu na faɗi matsala don kar wanda suke zaune da shi su cutu wanda da ya zo na yi haba-haba da shi in saka masa fuska wanda ko ɓangare ne na mu'amala don mu'amala ta ɗore kar a kasa da haka wani koda kana zargin mutum da matsala ko da kana zargin mutum cewa yana da laifi to kuma kada da manto kayi zafi kayi kaushin hali kayi munin hali ta da ba za a mu'amalance ka ba har bai da haka sai mutum ya zama to me sai mutum ya zama to mai takatunsa shi wani hadisin yana daga cikin hadisan da imamu nawawi ya kawo kofa guda shida da ya halasta a yi gulma a kanta kofa guda shida ko kofa guda bakwai ina ji ya faɗa a cikin riyadu salihin ko guri shida ko guri bakwai da ya halasta a yi gulma shine kana faɗar halin mutum don mutane su yi takatunsan da shi wani an san kai ɗan kasuwa ne kuma an ga kuna mu'amala da wani shekara goma kuna kasuwanci tare da shi kai kuma ka san littafinka in ka huddo akwai matsala ko ya ci kaza ya ki biya ya ci kaza ya ki biya ya ci kaza ya ki biya sai ga wani ya yi ritaya ya karɓo yar miliyan ɗin sai da nawar abu yana so zai kasuwanci sai ga ya kira wa hitin an koma gefe sun yi kuskus suka ce kaga kar a yi eh ko wannan ne to wani lokacin ka zaura da ta ai yanzu ina gani so ne ke in samu wani mai amana me zan sai da yake ce ta ne kan a cikin yan kasuwar da muke mu'amala da shi akwai wanda na buɗa maka littafin kwala ya cinye kuɗin ritaya dam to wannan waye mutumin nan ko wanda na shawarta ne ko ba na shawarta bane wata kalmi hankali ne ya taka tsantsan tun da aka faɗi wannan kalmar akwai lauje a nadi ya kamata a kunce a duba wani ne ina so na yi mu'amala da wani so nake mu sa naira miliyan kaza mu gwada kasuwa da to kasan yanzu abun fa sai a hankali amma me zai hana ku dan jarraba da dubu talatin kaga wanda za ka yi kasuwancin miliyan uku aka ce a jarraba da dubu talatin in kana da hankali karka nemi ƙarin bayani kar ya buɗa maka hima ya faɗa cikin zaman to abin yi shari'a ciki ba irin wannan gulmar babu laifi ana faɗa dan karba ramin da ka faɗa dan uwanka musulmi ya sake faɗawa ciki shi manzon Allah sun yi kasuwanci da wannan mutum kuma yana da ɗan matsala a wajen kasuwanci akwai ɗan dabaru a wajen kasuwa da haka to kada mutane su gane abokin kasuwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kada manzon Allah ya ce masa haba haba wani zai sake kasan sai sake rasgewa shi manzon Allah ya ce bi isa akul ashira a wata riwaya wani kuma ya ce bi isa ibnu al ashira Allah wadansa ko kuma tallahi a matsayin abokin kasuwa ko a matsayin abokin hulɗa kaga kenan duk wanda zai mu'amalance shi sai ya taka zan abin da ya kama mu'amalanta abin da muka faɗa zaman to daidai Allah amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin a gurguje ga wasu ɗan tambayoyi wanda yake cewa mala idan mutum ya yi rantsuwa akan cewa ba zai zaɓi wani shugaba ba saboda bai yi abin da ya kamata ba kuma daga baya sai shugaban ya canza to mala idan ya zaɓe shi akwai kafara akan shi sai duk wanda zai yi zaɓe wajibi ne a karan kanshi ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma da amana ce kuma ya zama to dalilin da zai sa ya yi zaɓen ba bukata ba ce ta karan kansa shi a karan kanshi bukata ce ta al'umma dukkanin mu amana ce da Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu kuma za mu ansa ka gaban Allah maɗaukakin sarki da muka zaɓi wani ya cancanta yana da halin da ya kamata a zaɓe shi yana da gaskiya da muka yi magana yana da amana yana da taka tsantsan yana da kiyayewa yana da kaza yana da kaza bisa wannan hujjojin ina ga in na zaɓe shi ina da abin da zan gaya wa Allah maɗaukakin sarki sai zama to hujjar ta wajen zaɓe bai da waɗannan halin bai da waɗannan ɗabi'un ko wani abu ya yi ƙaurin suna a kansa kuma ya kai rinse ido ka zaɓe shi kuma abin ya tabbata to kuma kana da cikin abin da za ka amsa wa Allah maɗaukakin sarki sannan ɓangaren tambayarsa idan mutum ya yi rantsuwa na rantse da Allah ba zan zaɓuwa na ba kuma da ya ƙarshe sai ya canja ko kuma sai ka gaba wanda ya fi shi cancanta wajibinka ne ka zaɓe shi kuma wajibinka ne ka yi kafara in ka ki zaɓar tashi ka ki kafara kuma kowanne kuskure ne mai zaman kansa rahin kafara laifi ne ko da baka zaɓe shi ba kuma kuma rahin zaɓar tashi laifi ne da haka in ka ga wanda ya fi cancanta ya fi zama na kwarai ya fi zama mutumin arziki a kowane mataki ne wajibi ne ka zaɓe shi ko da a bayan kayan rantsuwa ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rantse akan wani aiki sai ya ga kishiyarsa sai ya fi alkhairi to dole ne yayi kafara ya aikata abin da yake shine mafi alkhairi Allah ya samu dace assalamu alaikum malam barka da yamma malam tambaya ta anan shine wani mutum ne suke harkar kasuwanci da wani mutum dangana dan okay dan gana kenan ko to gana da karamin baki aka sa kuma kun fadiya ko dan gana kuma kafiri ne bayan haka kuna kasuwanci sai wannan kafirin malam ya mutu kuma yana bin sa naira dubu hudu ma'ana shi kafirin ne yake bin musulmin to malam ya zai yi da wannan kuɗin an gari shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiya duk abin da hannu ta karba yana nan a karantanta sai ta mai da shi da haka ko kuɗin kafiri ne kaci ko kudin gafuri ne ka ɗauka ko kudin Najeriya ne ka kwahi wajibi na kanka sai ka dawo da shi ala ne ma aka zaka ta addiya da haka da yake kafuri ne sai ka duba to su waye arna ƴan uwan shi wanda za su iya cin gadon sa ai arne ana tiyara cin gadon arne ko musulmi ne ba cin gadon musulmi sai ka musu tawar dan uwan ku muna kasuwanci da shi ya biyo ni kuɗi naira dubu hudu gata na wada da ita suna na wane dan gari kaza ku rubuta na? eh bai san dan uwansa ba to duk dai ta hanyar da suka yi suka samu a kasuwa ya nemi labarin inda zai samu yan uwan shi dukiyarsa ta je garhi ne ya fi zama lafiya daga karhe wata ilma ma kenan da akwai a rubuce yana bin wani bahi dan gari kaza da gari kaza naira kaza ne lokacin da kai kokarin biyan kuɗinsa da waye wanda zai nuna kuɗinka na kirki da yadda kake wakiltar musulunci a bangaren mu'amalar watakila yanzu da ba a yi ba ka iya rubutawa a facebook a yada ku muna mu'amala da wane dan gari kaza na gane na gana sai ka rubuta ka ce duwanda yake da labarin yan uwansa ya rasu da bi na naira dubu hudu sai mun magana ta lamba kaza da kaza sai a ba su kamar da wahala ko ai ga kalla abin kamar da wahala kuma kai ma wani mataki ne kake ɗauka na taka tsantsan na kare mutunci yanzu idan bayan shekara goma ɗan uwansa suka gano cewa wane ana bin sa kuɗi bai bayar ba kuma bai yi magana wata kila ka zama shugaban ƙasa ma za a ɓaro abu sai ka je a je a duba hanti na a twitter hanti na ko ko a je a duba shafi na na facebook tun shekara kaza na rubuta ina da ɗan uwansa ban same zo da ko ga kuɗin ku shi kenan inda ɗan uwansa za su ci garan sa arna a basu inda yan garin su babu laifi ka tura a yi tambaya kuma a yi a rubutun ka nuna a ka tura a tambaya ɗin sai zama ta mafitar in ba a samu ba kuma dai wallahu alam ni ban ga kofar da zaka iya ci ba wallahu ta'ala alam na eh eh
amma kuma akwai kuɗuwa da biya ba. Sai ba mun yi nisa nan da zai. Kawai sai da na shiga da na zai da zan je sai zan ɗauki kuɗin man sai na ba ta raka nan da Allah kai wani.
Musulmi ne?
Musulmi ne.
Eh amma kuma duk ran da Allah ya maida ka gurin ko ka samu labarin wanda zai je gurin kuma wajibi ne ka tura ku.
Sai ba zan
Eh ya kai ta istighfari kai ta neman gafara kuma ka sadakar sama da abin da ya fi kuɗin ruwan hanya. saboda abin da zai kuɗin ruwan gama kan ga a rubuta ko sai su haɗa ba da saurare Ok, musulmi ne ba zai gaji arne ba a magana da nake amma arne zai iya gada arne na haka ba ƴan uwa kuɗin arna su gaji ƴan uwansu arna ko zai dace wa musulmi ya ci kuɗin arna da zalunci assalamu alaikum malam satin da ya wuce an yi magana akan yaya ta sharrin mutane to mana ya hukuncin aikin jarida da kuma social media ko jama mun sake magana akan aikin jarida kuma mun sake magana akan aikin social media duk abin da zai amfani al'umma ya zama to don ci gaban al'umma aka yi shi wannan babu laifi a yi a social media babu laifi a yi a cikin jarida duk abin da zai zamanto kayi ne don amfanin karan kanka don ka zuga mutum ya birge ka kuma ka san ƙarya ka faɗa don a baka mota ko a baka babur ko a baka o wannan abin za ka yi hisa za ka kai magana a gaban Allah maɗaukakin sarki amma abin da ka faɗa gaskiya ne ya dace kuma ka sako ta ta sigar da ba za ka lalata aikin wannan mutumin ba ba za ka sa ya yi ƙasa a guya ba kuma mutane za su gani don su mai adalci kar a zage ya akan baya yi wannan babu laifi a ciki aikin jarida babu laifi a yi aikin jarida a ɗaukowa mutane labarai muhimmai da za su amfane shi shi ma ba aikin jarida ba na bin kwakwafi da tonan sirri abinda bai fito fili ba a ce dole sai an bi an kwakwalo an zakulo wannan baya ciki yana cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wanda yake bin tsiricin mutane al'aurar mutane abinda Allah ya rufe ce ya biya ban kado yace to shi ma Allah zai tasa shi gaba duk wanda Allah ya sa shi gaba duk manzo Allah ya ce na rantsa da Allah har a cikin iyalinsa sai an kunyata shi Allah ya samu dace malam ina jin rihu ko to fa ko rediyo ce ina jin rediyo kenan ana shirin wanda ya shafi aikin laifukan mutane malam ya shirin ya halatta to kamar a gidan rediyo kenan ko ana yin laifukan da ya shafi laifukan mutane da wadira cikin tolar sirili da abubuwan da bai kamata ba in dai abun ba ma'aunin da ya zama ta amfanin al'umma wani abin da aka yi hadafin amfanar al'umma ne a tsare al'umma dukiyarsu wanda suka ci a tona musu asiri dan kar su yi sha'awar karawa dan kar wasu su ci idan wannan ita ce manufar babu laifi an yi ne kawai dan a ci masa mutunci a hana ya kai ga cin ƙuri'a wannan bai dace ba wallahu ta'ala a'lam malam kwanan baya za ka ga 'yan siyasa suna karatu akan mumbari da kurakurai ana ta yawo da shi a waya malam menene hukuncinsa masu turawa a waya kenan ko hukuncin da ya karanta karatun da kuskure ko wanda ya hada din wanda ya rabu ko to wallahu alam wata kin siyasa ce ko yarfa ne yan pdp sun kasa karanta ƙur'ani yan apc na suna tawo da shi a waya ko abu ne guda biyu gaskiya na farko dai ko dai kai tore ta sa aka yada sorry na sai da zan faɗa ba kai zama an yi ko kakan siyasa kuma muna cikin satin zaɓe ko ai hakuri to eh hakika tabbas na gabin usman yayi faɗa ta gaske akan wannan abu duk ina musulmin ciki suke ina alarmomin ciki ina hafizai dan me yasa ba za a dauki wanda iya karanta alqur'ani ya karanta ba in suka dauki alarma wani wanda iya karanta alqur'ani ya karanta musu ba jami'a da ba ta da hafizai in aka ba su karanta ba zai zama to a matsayin laifi ba inda yin fada sosai dan me yasa a bawa arni ya karanta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa hani yayi dugarin da yake na arna ne kar kowa dauki qur'ani ya je ziyara wannan garin saboda yana jin tsoron kar an ne taɓa alƙur'ani to za a je garin shehu usman dan fodiyo inda ake tsammanin nan ne cibiyar daular musulunci du musulmin sakkwato duk alarmomin sakkwato du sarkin musulmin sakkwato da 'ya'yan sarkin musulmin sakkwato kuma ce arne daga naija ko daga kogi shi zai hau mumbar ya karanta musu suratul fatiha akwai cin mutunci arne ya karanta kuma arne dan uwan shi ya gayyata wannan akwai jin ciwo in wanda ya yada din ya yada ne dan yana jiwo musulmi ciwo musulmi su yi magana a gyara wannan babu laifi in ya yada ne dan yada manufarsa ta siyasa wannan kuma hidin da matsalar siyasa ta shigo ciki kar a yada dan siyasa amma ka ji zafi a matsayinka na musulmi har ne ya karanta alqur'ani kuma ya ce ga wani nan ya shigo isa ka dariya sai ke kowane ne ya shigo a rufe da fatiha har ne ya karanta wa har ne fatiha za mu darajar alkur'ani gaskiya a cikin wani abu in wannan ne abin yasa aka yada dan mutane su ji zafi su ji ciwo an yi wasa da alkur'ani babu laifi in siyasa ce ta sa to bai kamata ba dai kuma qur'ani ya shigo cikin siyasa kada dan APC ya wasa da alkur'ani kada dan PDP ya wasa da alkur'ani kowa ya mutunta abin ibada shi wannan yasa Allah madaukakin sarki ya doka kada musulmi su zagi arna kada a zagi bautar abun bautar arna mutum yana bautar mutum mutum yana bautar dabino da karka kuskura ka zagi dabino a gaban shi dai idan ka zagi dabino a gaban shi ba mamaki shi kuma fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilmi zai iya zaga maka Allah madaukakin sarki ba tare da ilimi ba da aka lokacin da kake yada wani kuskure na NPDP kana jin daɗi ba maki su kuma lokaci suke kokari to ina NAPC suka yi wani kuskure su ma a addinance sai su ɗauko shi zai zama to suna yadawa zai zama to kenan wani ya tare yada yada na ƙasa wani mana yada na ƙasa wani na nuna gaza wasu a addinance wani na nuna gaza wasu a addinance ya kamata mu mutunta juna mu mutunta ra'ayoyin juna musulmi su mutunta kiristoci kiristoci su mutunta musulmi a tsarin da ake zaune na demokaratiya a tsarin da ake zaune na zamantakewa kuma kowa ya rike ra'ayinsa ya rike aqidarsa ya kuma san cewa dai akan ra'ayinsa akan aqidar shi akan shi Allah madaukakin sarki zai tambaye shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin ajiye sai wani sati Allah ya samu dace